أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa na mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da haduwa a safiyar yau lahadi sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da da arba'in da bakwai kuma zai faru sai in jinna kuna sa ni in yi shakka Allah alwusta'an wanda shine daidai da ina jin yau ɗaya ga wata ko ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci na Usman bin Affan domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka wanda jiya idan ba a manta ba mun fara farkon surar mu mai albarka suratu Maryam kuma yau shine zama na biyu a cikin wannan sura mai albarka din jiya idan ba a manta ba muna dai tsaka da kissar da Allah madaukakin sarki ya bude mana wannan sura mai albarka da ita kissar Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam inda Allah madaukakin sarki yake hakaito mana yanda ya roki Allah daga kanalansa akan cewa ya azurta shi da ɗa wanda zai zama magaji gare shi bayan babu shi cikin abin da yake na hidimar addini da jagorancin al'umma da kuma isar da saƙon Allah madaukakin sarki a ban ƙasa. Allah yana hakaito mana yadda addu'ar ta kasance da kuma menene abin da ya biyo bayan wannan addu'a har muka zo da ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya cewa Allah madaukakin sarki yayi mawa annabi zakariya albishir da cewa an amsa mai addu'arsa za mu azurta ka da ɗa ɗa mai suna yahya wanda yake gabanin haka ba mu saman mushi takwara ba ta fiskar suna ko kuma ba mu saman mashi wanda ya shige da shi ba muka ce ta malamai sun yi magana ta fuskar cewa yanayin da aka samu annabi haya bayan dukkanin wasu dalilai da za su sa dan adam ya sa ran da cewa zai samu ɗa sun ƙare ga annabi zakariya alaihi salatu wassalam a matsayin sa na namiji sannan kuma a matsayin matarsa da take bakarabiya amma kuma Allah madaukakin sarki ya samar da shi kuma ina jin a daidai wannan gaba ne lokaci ya cin mamu ayoyin da suka biyo baya kuma yanzu shi ne za mu tashi a kansu insha Allah ta'ala duk da malama ta karanta mana su jiya ayoyi guda biyu malama insha Allah za a maimaita mana sai mu ji menene abin da suke kunshe da shi na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana albishir din da yiwa annabi zakariya alaihi salatu wassalam cewa zai azauta shi da ɗa wanda yake mai suna Yahya wannan ɗa Allah madaukakin sarki ya ba shi falala a cikin wannan magana ta fuskoki guda biyu fuskar cewa Allah madaukakin sarki shine ya jibinci raɗa mawa wannan ɗaɗin suna domin tun kan a haife shi tun kan a same shi ta fuskar mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin cikin ta Allah malaukakin sarki ya riga da ya ambace shi da sunan da wannan ɗa zai zamanto yana da shi kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da suna wanda wani bai gabace shi da wannan suna ba wannan ma wata falala ce da Allah maɗaukakin sarki ya ƙara a kan wannan ga annabi zakariya ma'ana ba iya abin da ya roƙa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba to sanda aka yi mishi wannan albishir din sai yake cewa qala rabbi anna yakunu li ghulam ya ubangiji na ta kakani ta yaya ni zan samu da wa kanat imra'ati aqira alhali ko matata ta zamto da karariya ce ma'ana ba ta haihuwa wa qad balaghtu min al-kibar itiya ni kuma gashi na yi tsufa tsufa din ma irin na tukuf wanda yake ma'abocin sa ba zai sa rai da samun haihuwa ba al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi yace hadha tahajjubun min zakariya wannan magana da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yayi magana ce da take kunshe da mamaki hina ujiba ila ma sa'ala wa bushra bil walad lokacin da aka amsa mishi akan abin da ya tambaya aka bashi amsa da cewa ga albishin nan Allah madaukakin sarki ya maka na samun da fa fariha farahan shadidan malai ce sai farin ciki farin ciki mai yawa wa sa'ala an kayfiyati ma yuladu lahu sai yake tambayar ta wace hanya ne ta yaya ne ta ƙaƙa ne za a samu wannan ɗaɗin ma'ana ba tambaya ba ce da yake yi ta shakka ba tambaya ba ce da yake yi ta yana tunanin ɗar cewa ɗan ba zai samu ba sai dai tambayar da yake yi shine ya Allah maɗaukakin sarki ta wace hanya ne zan samu wannan ɗa mala ya ce walwaju wallazi ya'tihi minhu alwalad ta wace fuska ne wannan ɗa zai zo masa ma anna imra'atahu kanat aqiran lam talidu fi aw min awwal umriha ma'a malam ce tun da kasantuwar cewa matarsa tun a lokacin da take makashiya da karariya ce to ina ga kuma yanzu da ta tsufa kun ga kenan bayan tsufansa da rauninsa sannan bayan kasantuwar matar da karariya kuma yanzu gashi ta girma don da ko mai haihuwa ce idan shekarun girma suka zo mata haihuwar za ta yi za ta tsaya وما أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع malam ya ce ma'ana bayan kasantuwar wannan sifa a matarsa sannan shi ma ɗin karan kansa ya girma ya tsufa ya yi tsufa irin na tukuf don haka bayi da wani abu da ya rage a tattare da shi na karsashi da namiji zai iya samu ta fuskar abin da ya shafi mu'amalar iyali ballantana a tunanin za a samu rabo na zuriya to mana ya kokarin bayyana mana menene ma'anar itiya ya kawo a ƙarshen magana ya ce nuhulul azmi abin da ake nufi da itiya shine ƙashin mutum ya zamanto ya yi rauni ba yi da ƙarfi shi yasa a can a farko za mu ga da ya fara wasafta kansa lokacin da yake addu'a a cewa ya wahana al'azmu minni ƙashina ya riga da ya gajiya ya yi rauni sai malamai suka ce to me yasa maganar kashi din nan ta fara saboda kashi shine asalin karfin dan adam lokacin da dan adam yake ji da ganiyar sa to kasusuwansa suna lafiya gidigir amma duk sanda aka zama to kashin dan adam ya fara rauni to ko ba yi da wani ciwuka a jikin shi zaka gani wannan dan adam din raunin sa ya bayyana a zahiri inda yana tafiya da sauri sauri zai dawo bi ne a hankali inda yana daukan kaya masu nauyi zai dawo yana daukan kaya saffa saffa daidai da wanda abin nan ɗinsa zai dauka da haka aitiyan kamar kokarin wasafta wannan tsufan ne a matsayin tsufa ne na tukuf shi yasa malam ya ce wa zahiru annahu akhassu min al-kibar ba magana ko ka ce ya zama tsoho ba kamar dai mu a hausancen a ce tsufa tukuf domin in kika ce wane tsoho ne wane ya tsufa da bambanci yake ce wane ya tsufa tukuf duk wanda aka ce ya tsufa tukuf to ya kai karshen rauni da dan adam yake zai iya kaiwa don haka sai ya zamana cewa yana tambaya ta yaya ne kaifiyar da Allah madaukakin sarki zai azurta shi da wannan ɗaduk da yake cewa ga waɗannan abubuwa da suka kewaye shi. العلامة السعدي رحمة الله عليه أشكين تفسيرا سيكي تشوى وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع malam ya ce kai ka ce lokacin da yake yin addu'a bi halarta waɗannan abubuwan da za su iya zamantowa to gaciya ne gare shi gurin riskar wannan abin da yake addu'a game da shi ba li qawwatin warid bi qalbihi malam ce saboda irin ƙarfin da yake yana dukkugowa daga zuciyarsa ma'ana duk da wannan raunin da yake da shi duk da wannan dalilai amma bai gaza ya roƙi Allah ba saboda yaƙinin da yake da shi da kyautatawa Allah maɗaukakin sarki zato da yake da shi sai ya roƙi Allah kamar wani abu ne wanda yake mustahil ya faru a ɗabi'a ta ɗan adam amma saboda yaƙininsa da Allah da imaninsa da Allah da kyautatawa Allah da zato da kuma tabbaci da yake da shi da cewa Allah bai taɓa taɓar da shi akan abin da ya roƙa ba shi sa sai ya roƙi Allah ɗin duk da waɗannan dalilai ɗin wa shiddatul hirsil azimi ala alwalad sannan kuma da tsananin yanda yake ma'ana yana kwaɗaituwa zuwa ya ga ya samu wannan ɗaɗin kusan ɗan adam lokacin da ya zamanto yana da wani buri ko na ga wasu matsaloli a gefe akan wannan burin nasa idan har burin yana da shi mai tsanani a zuciyarsa za ta hana shi ganin wa'innan ne waɗannan matsaloli ɗin to amma san da aka samu wannan abin kuma sai kuma a dawo hayyaci sai a fara nan to ya akai aka shallake kaza ya akai kaza ya akai kaza kina neman wani matsayi wannan matsayin ta iya yiwuwa ya miki nisa ta fuskar riskashi ta iya yiwuwa ba ki da wata hanya ba ki da wata wasiƙa da za ta riskar da ke zuwa ga wannan matsayin amma cikin hukuncin Allah na ɗaukakin sarki sai kika samu wannan abu sanda kika samu zaki farin ciki zaki munna watakila aiki da ke nema an kira ki an baki ofa an ce to daga nan sanda kika rike dahil sai kuma kici to ni yaya ma aka ma na riski nan yanzu zaki tambayi ne labari amma sanda kike nema watakila waɗannan matsalolin bai zama lallai su hana ki ko su ba ki raunin wannan neman da kike so ki ba Allah ya sa misalin ya fito da haka lokacin da annabi zakariya yake roƙon Allah madaukakin sarki ya roƙe shi ne daga zuciyar shi da yaƙinin da yake da shi ga Allah madaukakin sarki sanda kuma aka amsa mishi to a lokacin sai fara hango to ai ga kaza ga kaza ga kaza to ya za a yi wannan abun ya zamanto ya ya ya ya abin nan ya samu al'allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi yake cewa istifhamu zakariya istifhamu istikhbar wa isti'lam tambayar da annabi zakariya alayhi salatu wassalam yayi tambaya ce da take ta neman sani ta neman a bashi labari li annahu la ya'lamu hal Allah ya'tihi bil waladi min zawjihi al-ajuz ala kibri sinniha ala sabili kharq al-'ada yace domin shi bai sani bane ba shin Allah maɗaukakin sarki zai ba shi wannan ɗa ne daga wannan mata ta sau da take bakara in girma sai ya zama to an wani abu wanda yake ya saba ma wa al'adar yau da gobe da aka saba gani a jinsin ɗan adam aw ya'muruhu bi an yatazawwaja shabbatan ko kuma Allah zai mai umarni ne da ya auri wata mace wadda take matashiya wadda take mai haihuwa da za ta iya haifa masa wannan ɗaɗin aw yaruddahuma shabbayn ko kuma Allah zai dawo da su da shi da matar ne gabaki ɗaya su zamo matasa mala yace fastafhama anil haqiqati bi alamaha annabi zakariya sai tambaya domin ya san haƙiƙanin menene yanzu abin da ke gabansa domin ya fahimta ma'ana tambaya yayi shin matar za ta da matashiya ne ko kuma wata za a min umarnin aura ko kuma da ni da ita ga baki ɗaya ko kuma a haka za ta haifi ɗan a wannan yanayin da take ciki domin ya zamanto wani abu ne kai ka ce kamar magic da ake cewa ko ma'ana abu wanda ido bai saba gani ba zai faru da tsufan nata da kasancewar ta bakarariya kuma ta haifi wannan ɗan wannan maganar da al'allama a shinkuki rahmatullahi alaihi yayi magana ce da take mai matuƙar kyawu da za mu fahimci wace irin tambaya ce annabi zakariya ya yi mawa Allah maɗaukakin sarki lokacin da aka mishi wannan bisharar domin kar wani mai fahimta ya fahimci cewa tuhuma yake yi ko kuma shakka yake yi cewa Allah maɗaukakin sarki zai azurta shi da ɗan shi sa wannan tambaya a'a ba tambaya ba ce ba ta shakka tambaya ce ta neman sani yaya za a yi wannan abin ya faru dan haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin to sai yake cewa da shi ai an ce ga zakariya kazalika qala rabbuka kamar haka ubangijinka ya faɗa huwa alayya hayyin cewa shi wannan mai sauki ne a wurina ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana faɗin wannan azurta ka da zai yi da a wannan yanayi abu ne mai sauki saboda me wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ne fa wannan wanda na halicce ka gabanin haka din nan bayan ka kasance babu kai khalaqtuka min al-adam ya kai dan adam na halicce ka daga babu na samar da kai shin samar da abu daga babu shine mai wahala ko kuma tsirar da shi ko tsorutar da shi a jikin abin da yake dama gashi samar da shi daga babu shine abin da yake yafi wahala kuma shine abin da yake zai zamanto wanda dan adam ya kamata ma ya tsaya yayi tsayi yayi tunani Allah madaukakin sarki ya ce hal ata alal insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا bayan kwata kwata ka kasance ba abin ambato ba babu kai bari ya ambace ka sai aka samar da kai to wannan yafi wahala akan abin da za a zo a ce za a tsire shi za a alakanta shi da wani samanne domin ya zamanto cewa shi ma nasil ne ya ci gaba ma'ana zuriya ce ta ci gaba wanzuwa ce ko gudana ta wannan halitta din da haka a nan kamar Allah maɗaukakin sarki yana ba shi wani assurance ne na cewa abin da ka nema za ka samu abin da muka gaya maka zai faru ba wani abu bane ba mai wahala da haka kai dai kai ne ka zuba ido ka ga yaya wannan abin zai faru a cikin fadin Allah madaukakin sarki qala kadhalika fadin cewa kamar haka ne malamai masu tafsiri suna magana akan cewa me ake nufi da kazalika kamar haka sai wasu suka tafi da cewa ishara ce Allah madaukakin sarki yake yi akan maganar zakariya cewa kamar haka duk da wannan dalilai dinnan da ka ambata haka ɗin Allah maɗaukakin sarki zai baka waɗannan wannan ɗaɗin da ya gaya maka sa'ilin da wasu suka ce a'a kamar haka Allah maɗaukakin sarki yana nufin cewa eh al'amarin haka yake zan baka zan azurta ka da ɗa lamarin haka yake dan nan Yahaya da na gaya maka zan azurta ka da shi ma'ana yanda maganar nan take tun farko ta albishir ɗin da muka maka kamar haka dai al'amarin yake za a haifi ɗan a wannan yanayin yanda ka wasafta yanayin da kake ciki kai da matarka kazalika kamar haka ne za a zamanto a cikin wannan yanayi din Allah madaukakin sarki ya azauta ka da dadin kuma wannan huwa alayya hayyin malam yace yasirun sahlun ala Allah mai sauki ne ba wani abu bane ba mai wahalarwa a gurin Allah madaukakin sarki tunda shi ne asali ya tsawurwurtar ya samar da halittar dan adam ya kage ta tun daga babu to yanzu an gama ba shi tabbaci na cewa wannan abu zai auku malama mai Allah ya lokacin sarki ya ce
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الحافظ ابن كثير رحمة الله يتي يقول تعالى مخبرا عن زكريا ألا مدعوكين سكينا تي جبد بام لاباري جبد زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب اجعل لي آية cewa shi Zakariya ya roki Allah madaukakin sarki ya Allah ka sanya mini wata alama mana da zan gane wannan al'amarin ya auku ko wannan al'amari ya kusanto ma'ana tun da an bashi dai a dunkulallen baki fil yana neman Allah madaukakin sarki ya bashi wani abu da zai alamta mishi ya san cewa wannan al'amari zai auku malam yace ai alamatan wa dalilan ala wujudi ma wa'atani ka bani wata alama wata hujja wadda za ta nuna min wadda za ta tabbatar min wadda za ta haska min cewa ga wannan abin da ka alƙawaranta min gashi nan ya tunkaro ni litastaqirra nafsi wa yadma'inna qalbi bima wa'adtani domin zuciyata ta nutsu hankali na ya kwanta ga abin da yake kayi min alƙawar a nan dai za mu fara tabbatarwa ba magana bace ta shakka dan adam lokacin da kai mai alkawarin cewa zan baka kaza karki damu zan baki kyautar gida lata lokacin da zan bada bana idan na ce zan baki kyautar gida za ki godiya za ki munna amma a ɗabi'a ta ɗan adam ko baki ɗaga baki kin gaya ba zuciya ki za ta ce to yaushe domin ka wannan shi ne cikar farin cikin yaushe wannan abin zai zo hannu yaushe ne zai zama to mu'ayanar na gani kiri da mu ba labari ba ba sa rai ba to irin haka ne tambayar da ke ya Allah ga yanin wata alama wadda idan wannan al'amari zai auku zan gane cewa gashi nan sai wasu malamai suke cewa ana nuna maka cewa abin da ya shafi lamarin haihuwa da me yake kunshe da ita na ɗawainiyar goyon ciki da sauransa annabi zakariya alaihi salatu wassalam ba yi da khibra a kanta domin ba a taɓa yi ba a gidansa shi sa sai yake tambayar Allah Allah ya nuna mai wata alama wasu kuma suka ce a'a ko da ya sani kasantuwar al'amarin nasa ya zo a wani yanayi na musamman shi sa yake roƙon Allah a gaya mishi domin ta iya yiwuwa yanda al'amarin yake na musamman shi ma haka aukuwar shi zai zamo na musamman da haka sai roƙi Allah madaukakin sarki da cewa ya sanar da shi ya za a yi ya san wannan abin suka ce kamar haka ne irin yadda Ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da cewa ya nuna masa yanda yake rayar da matattu Allah maɗaukakin sarki ya ce ba kai imani ba ya ce na yi imani lakin ne liyatma inna qalbi domin zuciyata ta samu nutsuwa domin in ƙara samun tabbaci in ƙara sakankancewa cikin abin da yake na yadda da shi da haka shi yasa ya roki Allah madaukakin sarki da cewa rabbi ja'alni aya ya ubangiji yaya ne ka bani wata alama ka sanya min wata alama wadda yake matata idan ta samu juna biyu zan gane cewa ta samu wannan juna biyu domin zuciyata ta samu nutsuwa domin zakuwar da nake da ita ta rago ta tunanin yaushe ne yaushe ne yanzu in gani wannan abin ya fara aukuwa ko an ɗauki hanyar samun wannan abin sai Allah madaukakin sarki ya ce qala ayatuka ka sani cewa alamar da za ka gane ita ce Allah tukalliman nasa salata layalin sawiya malam yace tahbisa lisanaka anil kalami salasa layalin salasa layalin wa anta sahihun sawiyyun min ghairi maradin wala illa wannan alama taka ita ce za ka kame daga yin magana ga mutane za ka ji ka kasa yin magana da mutane tsawon darare guda uku alhalin kana ne cikakkiyar lafiya ba tare da wata matsala ta same ka ba tare da wani ciwo ba tare da wata illa ba ma'ana za ka wayi gari kawai ka ji ne harshenka shiru babu magana to san da ka samu wannan yanayi kada ka tsorata kun ga an ƙara bashi wani aminci da nutsuwa kar ka tsorata ka ɗauka wata lalura ce ta same ka yanzu ba za ka iya yin magana bane ba a'a alama ce kuma alaman nan ga adadin lokacin da za ta ɗauka kafin ya zamanto cewa ta gushe shi ne tsawon kwana uku kun ga dai aminci bayan aminci Allah maɗaukakin sarki yana ta ba ma wani annabi zakariya alaihi salatu wassalam na cewa za ka kasance a wani yanayi to yanayin karya ba ka tsoro ga ma iya tsawon lokacin da za ka kasance a cikin wani yanayin domin ka shirya miki ka samu nutsuwa a ciki a can cikin surat al-imran Allah madaukakin sarki cewa qala rabbi ja'alni aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza ba za ka yi magana da mutanenka ba ba za ka furta wani abu akan harshenka ba ba za ka yi magana irin wadda ka saba yi ba tsawon yini guda uku sai fa ishara sai alama sai nuni shi ne abin da za ka yi da waɗannan ayoyi guda biyu idan muka kalli su za mu ga a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce salasa layalin a can kuma Allah ya ce salasata ayyamin shin akwai cin karo da juna kenan a tsakanin malamai suka ce babu cin karo salasa layalin darare guda uku salasata ayyamin da yininnikan su guda uku don haka kwanakin cikakku ne kwana uku dare da yini ba yini kadai ba ba dare kadai ba shi yasa a wasu malaman da suka tafi da sawiyan anan gurin wai yana nufin yana da alaka ne da layali salasa layalin sawiya ai kwanaki guda uku cikakku dindin za ka yi ba kai magana ba sai wasu suka ce a'a salasa layalin ai kwanaki guda uku za ka kasance ba kai magana ba alhalin kana cikin ƙoshin lafiya kun ga waɗanda suka ce sawiyan sifa ce ko kuma hali ne na abin da ya shafi layalin sai zaman to ma'anarsu ta ƙarfafa ta fuskar ga a nan Allah ya ambaci dare can Allah ya ambaci yin sai zama kwana uku ne cikakku babu ragi wanda kuma suka ce sawiyan ana nufin alhalin kana lafiya su ma dai ba su kubce ba domin annabi zakariya alaihi salatu wassalam ba wata lalura ba ce ba ta hana shi yin wannan magana din da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya nufa ya sani cewa wata alama da zai kasance ba zai yi ma zai gane cewa matar shi ta shiga cikin wannan yanayi na cewa nuna biyu ba da haka salasa layalin ai darare guda uku tare da yininnikansu a jere da juna ba tare da kubcewa ba ba tare da wani abu ya raba tsakani ba ko wasu kwanakin sun shiga tsakanin waɗannan kwanaki ba kuma tare da cewa kana da wata illa ta kurunta ko ta rashin magana ko ta ribanta ko wani abu wanda yake zai hana ɗan adam ya ɗaga harshen shi ya yi magana ba sai dai ya yi nuni wanda yake shi isar da saƙon nasa to me Allah maɗaukakin sarki ya ce
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Allah maɗaukakin sarki ya ce fakaraja ala qaumihi min al-mihrab sannan zakariya ya fito ga mutanensa daga gurin ibada al-mihrab wuri wanda aka keɓance shi domin yin ibada ta iya yiwuwa ya zamanto masallaci ta iya yiwuwa ya zamanto wani guri ne dai wanda an keɓance shi a gini da tsari da yanayi ba a faɗa masa kuma bai amsa suna na masallaci ba amma keɓantaccen wuri ne da ma'abocinsa ke zuwa ya je ya yi ibada ya gana da Allah maɗaukakin sarki shine al-mihrab da haka annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya fito daga wurin ibada yana mai yi wa mutanensa ishara fa auha ilaihim kun ga ma'anar auhiya da muka tattauna ina jin satin da ya gabata na cewa alwahai yana zuwa da ma'ana ishara bi jarihatin min aljawarih mutum yayi wani nuni da wani bangare wata gaba ta jikinsa yana mai isar da wani sako wanda yake harshen sa bai furta ba yana amsa sunan alwahai ma'ana ne الإشارة ذاك فأوحى إليهم أي فأشار إليهم فأشار إلى قومه سيموني جاء متاننسا إشارة خفية سريعة ما لن يكي إشارة ودتكي هويا معنا بامدنا أبرتا وتهرشي ذا sannan khafiyat sari'atan kuma cikin sauri ma'ana ba wai dogon yanayi ya ɗauka yana wasafta musu ko yana musu wannan nuni ba ya yi musu nuni da mu an sabbihu bukratan wa ashiya cewa su ambaci Allah maɗaukakin sarki su yi tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki a safiya da maraice mana yace ay muwafaqatan lahu fi ma umira bihi fi hadhihi al-ayyam ath-thalathati ziyadatan ala a'malihi cewa yayi mawa mutanen nan nasa umarni ne akan cewa su yi tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki a safiya da maraice domin su dace da abin da shi ma aka yi masa umarni a kansa na cewa yi tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki a safiya da maraice ma'ana ya ƙara akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni wanda shi kaɗai aka yi mawa sai ya umarci wanda suke tare da shi su ma su yi wannan abin saboda neman kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki ba baƙuwar ibada ba ce bai ƙirƙiro da haka su taya shi saboda me za su yi wannan shukran lillahi alama aulahu domin nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ko ya nuna mishi. wannan ita ce magana wadda malamai suka tafi tafiya akan cewa fa ashara ilaihi ma'ana fa auha ai fa ashara ya musu nuni sa'in da akwai wata riwayar da aka hankaito daga mujahid bin jabr inda yake cewa ai kataba lahum fil ardi abin da ya faru fa auha ilaihim ai rubutu yayi musu a ƙasa na cewa gashi ku yi tasbihi a safiya da maraice ala ayi halin Allah ya nuna mana dai bai karya dokar Allah ba ba magana yayi da bakinsa ba domin Allah madaukakin sarki ya hane shi da yin wannan maganar ko dai hani na cewa karkai ko kuma Allah ya hana gaban da suke daukan nauyin magana a gurin dan adam su magantu ga Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam a cikin waɗannan kwanaki yabba a wannan daidai gabar sai mu ce to Allah madaukakin sarki tun daga san da ya fara mana magana ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya qala qala ana ta cewa to wai waye yace din ga dai in annabi zakariya inda ya bada amsa mun fahimta amma a nan gurin qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya qala kaza qala kaza nan wane ne wanda yake ce wa annabi zakariya alaihi salatu wassalam to malamai sai suka yi maganganu akan wannan wasu malaman suka ce Allah maɗaukakin sarki ya aiko da mala'ika ne wanda yake ya isar masa da wannan saƙo gare sa ta fuskar wahayi domin ga can a cikin surat Ali Imran da Allah maɗaukakin sarki ya ce fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka ambace shi suka kira shi alhalin yana tsaye yana sallah a gurin ibadarsa annallaha yubashshiruka bi yahya cewa Allah madaukakin sarki yana maka albishir da yahya wannan sai ya nuna mala'iku ne Allah madaukakin sarki ya aiko duk da malamai suna magana akan mala'iku ba wai mala'iku ne masu yawa ba a mala'ika wanda yake mukallafin bil wahyi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko sa da wahayi ko kuma wasu mala'iku ke bantattu Allah madaukakin sarki ya aiko masa domin su zo su yi mishi wannan magana din sai ya zamanto min babu islatul ami ala al-khas an ambaci mala'ika ne jinsin mala'iku ta fuskar ambaton takaitacce rigamanni amma ana nufin takaitacce domin ba wai dukka mala'iku jinsin mala'iku Allah ya aiko masa ba wasu mala'iku ne ko ma ta iya yiwa mala'ika guda ɗaya ne amma sai Allah ya ambaci wannan da suna mala'ika saboda ne saboda dai a daga cikin jinsin mala'ikun dai Allah ya aiko ta iya mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wanda shine mukallafin bil wahyi da Allah madaukakin sarki aka masa kuma wannan magana kamar haka dai al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alaihi ya tattauna ta a cikin tafsirin sa Abra'ul Bayan al-Wahidi a cikin tafsirin sa al-Basir shi ma ya kawo wannan magana wanda yake cewa har ya jingina ta ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da sauran magabata na ƙwarai a babin tafsiri inda suke magana cewa annal munadi Jibril wahdahu cewa wanda yake magana din nan da shi ba kowa bane ba illa mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam shi shi kadai Allah ya ce al-mala'ika ne min babin ambaton jinsin mala'iku ɗin amma ba wai ana nufin mala'iku ga baki ɗaya ba don haka wannan tattaunawa ta gudana ne tsakanin annabi zakariya alaihi salatu wassalam da kuma mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa domin isar da wannan saƙo ta iya yiwuwa mala'ika jibrilu ne ta iya yiwuwa wani mala'ikan ne na daban ta iya yiwuwa a tare da mala'ika jibrilu akwai wasu mala'ikun waɗanda suke sun zo tare da shi domin su isar da sakon Allah madaukakin sarki don haka dai fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ya fito zuwa ga mutanansa daga wannan daki na ibada ko wannan wuri na ibada da ya kasance yana ta yana ya keɓance a ciki fa auha ilaihim sai ya musu nuni ya yi musu ishara ya isan musu da sakon cewa an sabbihu bukratan wa ashiya cewa ku ambaci Allah madaukakin sarki a safiya da maraice ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi yake cewa wa qad yajuzu fi hadha al-mawdi' an yakuna ana bi tasbih alladhi huwa dhikrullah cewa ta iya yiwuwa a daidai wannan gaba din a daidai wannan bigire din ya kasance ya ba da kulawa ne ta musamman da tasbihi wanda yake ambato ne na Allah madaukakin sarki fa yakuna amarahum bil faraghi li dhikrillahi fi tarafay an-nahari bit tasbih sai ya zamanto ya musu umarni da cewa idan tarafayin nahar ma'ana bangare na yini da safiyarsa ƙarshe bangare na ƙarshe na yini safiya da maraice kenan ya musu umarni da zaman cewa su keɓanta su ba da wannan lokacin khususan domin me tasbihi ga Allah madaukakin sarki wa yajuzu an yakuna ana bihi salah ta kuma iya yiwuwa ya zamanto cewa ba tasbihi na ambaton Allah maɗaukakin sarki yake nufi ba sallah yake nufi su yi a wannan lokaci sai ya zamanto fa yakunu amarahum fa yakunu amarahum bis salati fi hadaini alwaqtayn sai ya zamanto yayi musu umarni da su sallah ne a waɗannan lokuta guda biyu ma'ana farkon yini da kuma ƙarshen yini wannan tuna fassara ce da ibnu jarir tabari rahmatullahi alaihi ya kawo ta wanda yake ƙara nuna ya juzu domin at-tasbih yana iya zuwa ahyanan da ma'ana as-sala as-sala tana iya zuwa wani lokaci ana nufin at-tasbih ko ambaton Allah ko addu'a ko neman gafara a gurin Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki yake cewa ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره kada ka ƙara yin sallah a kan wani daga cikinsu Allah madaukakin sarki yana hana manzo sallallahu alaihi wasallama cewa yayi mawa munafikai addu'a sai aka yi amfani da as-sala a madadin addu'a kamar yadda yake ɗaya daga cikin auju hudun tafsirin al-muhim at-tasbih yana iya zuwa da ma'anar sallah da haka ibnu jarir rahmatullahi alaihi sai ce ta iya yiwa tasbihi da wanda muka sani wanda yake sunansa ambaton Allah shine aka musu umarni da su yi shine annabi zakariya ya musu alama da su yi a safiya da maraice ta kuma iya yiwuwa sallah ce Allah madaukakin sarki ya ba shi dama yayi mawa mutanensa ishara da cewa su aikata ta a farkon yini da kuma farkon maraice wannan kuma in yana ƙara nuna mana da maraice yana ƙara nuna mana cewa an so musulmi ya yi ba iya bakin ƙoƙarinsa na kasancewa ya buɗe yininsa da ambaton Allah da zikiri da tasbihi sannan kuma ya rufe yininsa da wannan ɗin dai shi ne sai malamai suka ce salloli ne guda biyu wanda babu nafila a bayansu mu a shari'ar mu sallar asubahi ba a yin nafila bayan ita sallar la'asar ba a yin nafila bayan sallatarta abinda za ka yi shine ne ambaton Allah maɗaukakin sarki kuma a wurare daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana umarninsa ta fuskar yin umarni ko ta fuskar kwaɗaitar da mu ko kuma ta fuskar nuni da cewa wannan ibada ɗin ta ambaton Allah a safiya da maraice hali ne na nagartattun mutane fa subhanallahi حين تمسون وحين تصبحون وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يعني mai suka ce a shirin da bai ambatan Allah madaukakin sarki a safiya da mariki ya nuni na cikin gafalallu Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها don haka je Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ce salatu wassalam ya yi mawa mutanen sanuni da cewa su yi ambaton Allah maɗaukakin sarki a safiya da maraice ko kuma su yi sallah a safiya da maraice domin su zamanto sun taya shi godiya da Allah maɗaukakin sarki cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ni'ima to bari mu ji menene kuma abin da ya faru
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah madaukakin sarki ya ce ya yahya kujin kitaba da kowa ya yahya karki littafi da ƙarfi karɓi wannan littafi da muka baka da ƙarfi wa atainahu al-hukma sabiyya kuma muka bashi annabci tun yana karami tun yana ƙananan shekaru al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yace wa hadha aidan tadammana mahzufa a wannan guri an samu wani abu wannan bayani ya kunshi wani bayani wanda yake an shafe shi taqdiruhu taqdirin bayanin shine annahu wajada hadha al-ghulam al-mubashshar bihi cewa Allah maɗaukakin sarki ya azurta Zakariya alaihi salatu wassalam da wannan ɗa da aka yi masa albishir wa huwa Yahya alaihi salatu wassalam kuma shine Yahya alaihi salatu wassalam wa anna Allah allamahu alkitab cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi wannan ɗaɗin wato Yahya alaihi salatu wassalam an sanar da shi littafi wa huwa at-tauratu alladhi kanu yatadarasunaha fi ma bainahum malam ya ce wannan littafi ba wani littafi ba ne ba illa a taura da ya kasance suna mudarasarta a tsakaninsu suna koyanta suna karanta ta suna aiki da ita suna bibiyarta wa yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbab at-taura a wannan lokaci ita ce littafin da annabawa suke yin hukunci da ita waɗanda yake sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki lillazina hadu ga waɗanda yake sun shiryu ana gaya musu ga abin da attaura ta kunsa na hukunce hukunce ga abin da attaura ta kunsa na shari'a war rabbaniyuna wal ahbar kamar yanda yake waɗanda suke malamai daga cikin wannan al'umma din suna riko da ita kamar yadda yake masu bin addini sau da kafa masu tarbiyyantarwa a cikin al'umma masu nuni suna riko da ita dai wannan attaura din malaya kawo wannan maganar ta fuskar cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da khuzil kitaba bi quwwa ai an sanar da Yahya abin da ya shafi attaura kuma an mai umarni da ya rike wannan abin da aka azarta shi da shi riko na gam riko na muhimmantawa sa'ilin da bayan wannan magana ta malaɗin akwai wasu malaman na tafsiri kamar yadda imam mawardi rahmatullahi alaihi ya hakaito a cikin tafsirinsa annukat wal uyun cewa littafin a nan gurin ba a taura ba ne ba sufufin ibrahim ake nufi domin a wannan lokacin shine littafin da suke yin shari'a da shi almuhim allah ya ce mana littafi wani littafi ne Allah bai ambata mana sunansa bi ainihi ba domin ta iya yiwuwa a cikin hakan babu wata fa'ida mai girma abin da yake fa'idar mai girma shine musan cewa Allah ya sanar da shi littafi littafin kuma daga wa yake daga Allah madaukakin sarki littafi ne wanda ya kunshi hukunce hukuncen addini da dokoki da shari'a wadda suke amfani da ita a daidai wannan lokaci din da haka Allah ya sanar da shi ya sunan shi Allah madaukakin sarki bai sanar da mu ba manzo sallallahu alaihi wasallama bai hakaito mana sunan ba dan haka sai mu bar shi a matsayin cewa littafi malam yace wa qad kana sinnuhu idza ka saghiran falihadha nawaha bi dhikrihi a lokacin da aka yi masa wannan umarni a kuma lokacin da aka sanar da shi wannan littafin shekarunsa ƙananu ne shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ɗin domin ya zamanto wani abu ne na falala ga annabi Yahya alaihi salatu wassalam ma'ana an faɗa mana cewa wa huwa saghir an bashi littafi in ba dan haka ba da sai san da ya girma sai san da ya kai shekarun da za a aiko annabta wadda aka saba gani a gurin annabawa yau da gobe to da bai zamo lalle Allah madaukakin sarki ya ambace shi haka din ba amma an ambata ne don mu gane wata falala ce ga Yahya alaihi salatu wassalam cewa Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimin littafin da suke shari'a da shi a wannan lokacin tun a wannan ƙananan shekaru din to maganar wa aka yi nawul hukma sabiya malamai sun tattauna da me ake nufin da al-hukum ya yahya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukm sabiya menene al-hukum din wasu malaman suka ce ai al-murad bihi an-nubuwa abinda ake nufi da al-hukum shine an-nubuwa kamar yadda Imam Suyuti rahmatullahi alaihi ya tattauna ta din a cikin al-iklil inda yake cewa wannan ayar da kuma wannan tafsirin a wannan yanayin yana nuna ba da amsa ne ga waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki baya aiko annabta ga annabawansa sai sun shekara arba'in to kuma a nan gashi Allah madaukakin sarki ya ce ga Yahya alaihi salatu wassalam khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi hukunci to kuma lokacin da ya zamanto an bada hukunci sai suka ce al-muradu bil hukm an-nubuwa don haka dai a nan za mu iya fahimtar wannan wajahin zai iya zamantuwa mai ƙarfi ƙwarai ta fuskar cewa yahya alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabta tun yana ƙananan shekaru shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haka ɗin domin ya zamanto wata maziyya wata falala da yake da ita shi yasa har akan walam naji allahu min qablu samiya wasu sun kawo wannan a matsayin hujja cewa ba mu samar da wani irin sa ba gabanin shi ta fuskar an aiko shi annabi alhalin yana tsananin shekau don haka dai Allah maɗaukacin sarki ya ambata cewa ga umarnin da ya yi mawa Yahya alaihi salatu wassalam na cewa ya riƙi wannan littafi da kowatin da ƙarfi da kulawa da mai da hankali a kansa wa ataina wal hukma sabiyya sannan ya zamanto cewa mun ba shi hukunci alhalin yana shekaru ƙananu alhafiz ibn kathir yace alfahma wal ilma wal jidda wal azma wal iqbal ala al khair wal ikbab alayhi wal ijtihad fihi wa huwa saghir hadath Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi dagewa ya bashi azina ma'ana mutum ne wanda yake mai ƙwarin zuciya mai tsayawa akan al'amuran da ya sa a gaba na alkhairi wanda yake ba da kulawarsa dukkanin kulawa wanda yake dagiya dukkanin dagiya akan abin da ya sa a gaba na alkhairi alhalin kuma yana ƙananin shekaru da haka wannan wata falala ce gare sa qala abdullahi ibn mubarak malaika mana magana abdullahi ibn mubarak yake cewa qala ma'mar ma'mar ya ce qala subyan yahya ibn zakariya wai wata rana yara matasa ƙananu masu ƙananin shekaru irin nasa suka ce da shi izhab bina nal'ab ka zo ka tafi tare da mu domin mu yi ne domin mu yi wasa irin gayyatar da yara sukan iya ma sa'annin su domin a zo a yi wasa ya ɗaya da juna kiwa qala malil la'ibi khuliqtu ni kan ba don wasa aka halicce ni ba falihaza anzala Allah wa atainahu al-hukma sabiya malaka wannan asar ba tare da ya jingina shi daga wani a maɓuɓɓuga ba amma dai a hannu shai Allah ya riga da ya nuna mana cewa ɗin ya ba shi hukunci ya ba shi jagoranci ya sanar da shi littafi tun yana ƙarami a hankalce hakan ba zai haɗu da wargi ba hakan ba zai haɗu da wasa ba hakan ba zai haɗu da wasu abubuwa waɗanda yake za su iya shagaltar da shi daga wannan aiki da Allah maɗaukakin sarki ya kallafa masa ya shirya shi domin ya yi shi ba hakan ba zai dace da makami da muru'a ta annabta ba sifa da Allah madaukakin sarki ya halicci annabawa a kansu don haka kuma wannan asar ya inganta ko bai inganta ba za mu fahimci cewa Yahya alaihi salatu wassalam ya kasance yaro ko mai ƙananan shekaru amma a yanayi na dattako tun yana ƙaraminsa shekarunsa domin nauyin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko masa kuma ina ganin wannan ba zai zamo abu mai nisan fahimta ba ko a yanzu gama garin mutane da muke rayuwa za ka iya ganin yara ƙananu waɗanda suke tasowa a shekaru guda amma sai ka ga wani Allah ya ba shi manyance Allah ya ba shi nutsuwa Allah ya sa musu aka ga tsalle-tsalle na yara da menene bai fiye yi ba saboda irin nutsuwar da yake da ita to irin haka yana samuwa a gama garin mutane ina ga waɗanda suke keɓantattu zaɓaɓɓu na Allah maɗaukakin sarki wanda su ne annabawan Allah maɗaukakin sarki wa hananan min ladunna malam ya ce an ibn abbas wa rahmatan min indina abinda Allah maɗaukakin sarki ce yake nufi da cewa wa hananan min ladunna bayan cewa atainahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci alhalin yana yaro karami sannan kuma wa hananan aka fi akan wannan ai cewa Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da jin ƙai daga garisa domin duk wata rahama tana biyo bayan rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki shine ar-rahmanir rahim daga gare sa ne maɓuɓɓuga ta rahama da jin ƙai da tausayi da ƙauna don haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya azawa tausayi da jin ƙai da ƙauna kaga kana da wannan ɗabi'ar Allah ne ya azurta ta da ita domin sifa ce tasa kuma aiki ne wanda yake shiga cikin ayyukansa ta mu'amalarsa da abin da yake ya halitta da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa hana wa rahma wa hananan min ladunna malam ya ce ai wa rahmatan min indina kamar yadda haka yake haka daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sai malam ya ƙara kawo magana wadda take daga ikrima da qatada daga hak cewa la yaqdiru alaiha ghayruna cewa wannan jin kai da tausasawa da muka azanta shi da shi babu wani wanda yake zai iya yin wannan koma bayan mu ma'ana Allah mun daukakin sarki ya azanta shi da wannan ɗabi'a ta tausayi da jin kai daga gare sa domin ba wanda zai iya sanya shi da wannan ɗabi'a din sewa sai Allah madaukakin sarki a mane kuma ka maganar mujahid cewa wa hananan min ladunna wa ta'attufan min rabbihi alaihi abinda ake nufi shine tausasawa da ubangijinsa yayi masa game da shi ya kuma kawo maganar mahabbatan alaihi da ƙauna ya kuma kawo ta aziman min ladunna ai abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da min ladunna cewa ta aziman min ladunna Allah ya bashi wannan halaye da wannan ɗabi'u ɗin ne domin akwai alkhairin da Allah madaukakin sarki yake nufatarki da shi lokacin da ya zamanto kin yi amfani da wannan damar da Allah madaukakin sarki ya baki zaka Allah ya azurta shi da wannan ɗabi'a ta tausayi da jin kai girmamawa a gare shi ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya kuma azurta shi da wannan domin sifa ce daga Allah maɗaukakin sarki kuma shi yake sadar da wani kaso na wannan ɗabi'a ɗin ko wannan hali ko wannan yanayi ga wanda ya ga dama a cikin bayansa don haka malam ya karkare maganar da cewa wa atainahu al-hukma sabiya wa atainahu al-hukma wa hananan wa zakatan min ladunna cewa Allah madaukakin sarki ya azurta shi da hukunci tun yana shekaru ƙanana sannan kuma ya azurta shi da jin kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da zakatan wanda shine tsantseni tsaftatuwar halaye halayensa sun zamanto nagartattu waɗanda suke ba hali abin ƙi ba ba hali na nunata abin da za su haifarwa da ma'abucinsu samar da mummunan lissafi a cikin littafinsa shi yasa malam ya kawo maganganun malamai akan me ake nufi da azzakatu as-saharatu min ad-danas wal asami wal dhunub tsarkaka daga abin da yake na dauda na datti daga laifuka da zunubai الزكاة ما kuma ka maganar qatada da cewa al'amalu salih nagartaccen aiki shine ake nufi da az-zakat malai ka magana ad-dahhak ibn jurayj al'amalu salih az-zaki tsabtataccen aiki wanda yake nagartacce domin neman yardar Allah madaukakin sarki shi Allah yake nufi da zakatan min ladunna kamar yadda kuma ka magana da cewa baraka Allah madaukakin sarki yana nufin cewa ya sanya albarka a cikinsa don haka dai Allah yana nufin ya azurta Yahya alaihi salatu wassalam da wasu halaye wasu ɗabi'u waɗanda suke nagartattu wanda falala ne daga gare shi ya ba shi littafi domin ya sanar da shi wannan littafi ɗin wa atayin Yahya kudin kitaba bi quwwa an sanar da shi kuma aka mai umarni da ya riko da wannan littafi ɗin wa atayna al hukma sabiya sannan kuma aka azurta shi da hukunci wanda malamai suka tafi akan annabta tun yana shekaru ƙananu wa hananan min ladunna sannan Allah madaukakin sarki ya hore masa tausayi daga gare sa wa zakatan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hore masa ko dai tsarkin zuciya ko kuma tsarkin ayyuka da tsabtatuwarsu wa kana taqiya sannan kuma ya kasance mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ne mai bin hukuncin Allah madaukakin sarki ne sau da kafa baya saba wa Allah abinda aka ce yayi ya yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane shi da kar ya aikata bai aikata ba saboda mai neman yardar Allah maɗaukakin sarki ne mai bin umarnin Allah ne iyakar abin da ake ce ma wa shaida ta ƙwarai Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wa Yahya cikin abin da yake shi ne ya azurta shi da shi na nagarta da kyautatuwar halaye sai Allah madaukakin sarki ya ce wa barran bi walidayhi malam ya ce lamma zakara ta'ala ta'atahu li rabbih lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci da'ar Yahya alaihi salatu wassalam ga mahaliccinsa ubangijinsa wa annahu khalaqahu za rahmatin wa zakatin wa tuqan cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi wanda yake mai rahama ne ya halicce shi mai jin kai ne ya halicce shi mai kyakkyawar ɗabi'a mai tsarkin zuciya mai kiyaye dokokin Allah atafa bi dhikri ta'atihi li walidayhi wa bihi bihima sallah goya bayan maganar da da'ar Yahya alaihi salatu wassalam ga iyayensa da kuma yanda yake musu biyayya wa mujanabatihi uquqahuma da kuma yanda yake ne santuwa ne da saba musu ko da muzanta musu qaulan wa fi'lan a cikin magana da kuma aiki wa amran wa nahyan ta fuskar umarni da kuma fuskar hani ma'ana in sun ce mai yayi yana yi in sun ce ya bari yana hanuwa akan abin da Allah madaukakin sarki ma'ana ana ƙara bi haka yake mana cikarin ni'imar da Allah madaukakin sarki yi mawa zakariya alaihi salatu wassalam Allah bai bashi da wanda yake zai saba mai zai sa mai damuwa ba Allah ya bashi da wanda yake mai biyayya ne a gare shi cikin abin da yake neman yardar Allah ne wa lam yakun jabbaran asiya kamar yadda da ɗai bai kasance mai girman kai ba bai kuma kasance mai sako ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana duk waɗannan abubuwa na biyayya ga iyaye na kaza na kaza duk ya bi su ne alhalin iyayen nan nasa suna masu bin Allah maɗaukakin sarki suna masu bin hukuncin Allah maɗaukakin sarki da umarninsa shi kuma ya bi su a wannan abun bai kasance mai saɓawa ba ne ba a gare su sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa salamun alaihi يوم ولد آه ويوم يموت ويوم يبعث حيا كما أمنتي يتبت دريشي ranar da aka haife shi da kuma ranar da zai mutu da kuma ranar da zai tashi a matsayin rayayye ma'ana bayan me bayan mutuwarsa malam yace ai lahul amanu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ne wannan maganar da cewa ana labarta mana Yahya alaihi salatu wassalam yana da aminci fi hadhihi thalathati al-ahwal a waɗannan yanayi ko a waɗannan lokuta guda uku wa qala sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi sufyan ibn uyayna yake cewa awhashu ma yakunu mar'u fi thalathati mawatin lokaci da ɗan adam zai shiga hali na tsoro da firgici da damuwa da jin kansa a wani yanayi wanda za a iya cewa bambara kwai mafi munin yanayin shine wannan lokuta guda uku din يوم يولد ranar da za a haife sa fayara nafsahu kharijan mimma kana fihi zai ga kansa a wani yanayi wanda yake ya saba ma wanda ya kasance a cikin sa dakan a haife sa yana cikin cikin mahaifiyarsa wannan yanayi ya sani domin anan Allah madaukakin sarki ya ne ya halicce sa da wannan yanayi ya saba da wannan bigire ya saba lokacin da ya zamanto an haife shi ya fito duniya ya zo baƙon yanayi ko bai zo baƙon yanayi ba ya zo bakon yanayi shi sa malam ya ce fayara nafsahu kharijan mimma kana fi ya fito daga yanayin da ya saba ko ya kasance a kansa wa yawma yamutu da kuma lokacin da ranar da ya mutu fayara qauman lam yakun ayanahum zai ga wasu halittu zai ga wasu wani yanayi wanda yake bai saba da shi ba zai ga mala'iku masu ɗaukar rai in an ɗauke shi an kai shi makabarta an binne sa zai ga mala'iku masu tambaya ya taɓa ganin su bai taɓa ganin su ba da haka yana cikin me tsoro da firgici wa yawma yub'asu da kuma ranar da za a tayar da shi na'am ka zauna a kabari tsawon abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa za ka zauna na lokaci sai kuma Allah madaukakin sarki ya zo ya tashi bayansa lokacin da ka tashi ka gan ka fi mahsharin azimin a wannan taro wanda yake mai girman gaske a wannan yanayi na tsoro da firgici sai ka ƙara shiga cikin wani rudani din sai Allah madaukakin sarki ya amintar da Yahya a waɗannan yanayiyyaka guda uku da ɗan adam yake shiga cikin halin tsoro da firgici da yanayin da ban saba gani ba a cikin su qala fa akrama Allah fi Yahya bin Zakariya fa khassahu bis salami alaihi Sufyan ibn Uyayna sai ce sai Allah madaukakin sarki yayi mawa Yahya alaihi salatu wassalam ɗan gidan Zakariya karamci da saman mushi da aminci a cikin waɗannan ranaku فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ما لك wannan asar wanda yake ya ciro shi ne daga tafsirin Ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alaihi Allah madaukakin sarki ya hakaita mana ya samarwa da Yahya aminci malamai masu tafsiri suka ce to me ake nufi da anan wa salamun alaihi Allah yana ba mu labari ne cewa ya saman mishi aminci ko kuma sallama ce bi ma'anar gaisuwa Allah madaukakin sarki yake yi mawa Yahya alaihi salatu wassalam to malamai masu tafsiri sun kasu kaso biyu wasu suka ce labari ne Allah madaukakin sarki yake ba mu cewa Allah madaukakin sarki ya bashi aminci cikin wanda suka tafi akan wannan basira akwai Ibn Jarir at-Tabari da Ibn Kathir kamar yadda muka ji cewa shi ma ya hakaito mana sa'ilin da kuma akwai malaman da suke ganin a'a gaisuwa ce da Allah madaukakin sarki yayi masa Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa da gaisuwa ran da aka haife sa ya aiko masa da ita ran da zai mutu kuma zai aiko masa da gaisuwa ranar da za a tashe shi irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake aiko da keɓantacciyar gaisuwa ga keɓantattun bayansa kamar yadda aiko wa na Khadija alaiha salatu wassalam da mala'ika jibril ya zo ya ce Allah madaukakin sarki ya qari salam Allah yana gaishe ta da haka irin wannan gaisuwa ce to amma a takaicen takaicewa idan muka haɗu za mu ga sabani ne ba na cin karo da juna ba idan Allah madaukakin sarki ya aiko mai da gaisuwa ne to ai dama gaisuwar saƙonta shine an amintar da kai ana nema maka aminci to a gurin ake neman amincin a gurin Allah maɗaukakin sarki shi kuma shi ne ya aiko maka da maka da gaisuwar don haka ana sanar da kai ka samu aminci ne da haka ashe babu cin karo in ma Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa ya amintar da Yahya a waɗannan bigirai guda uku ko kuma cewa ya aiko mai da sallama wadda saƙonta shi ne aminci kuma Allah maɗaukakin sarki huwa salam shi ne mai aminci shi ne mai ba da aminci kai shi ne ma amincin gabaki ɗaya da haka sai zamanto wannan sallama da Allah madaukakin sarki ya aiko masa cewa labari ne tabbaci ne na cewa zai samu aminci kamar yadda al'allama ash-shinqiti da ya kasance istijabatan li du'a'i man du'a'i walidihi zakariya alaihi salatu wassalam ya ku waɗanda kuke neman bukatu a gurin Allah madaukakin sarki duk yanda dalilai suka kewaye ku da za ku ga wannan abin kai da kamar wuya kar ku fasa roƙon Allah madaukakin sarki daga falalarsa da ni'imarsa zai azurta wanda ya ga dama kuma yana ƙarawa akan abin da aka roƙa cikin karamcinsa da rahamarsa da jin ɗansa ga bayansa kamar yadda yake ya ƙara ga Zakariya alaihi salatu wassalam wannan shine ƙarshen kissa annabi Zakariya alaihi salatu wassalam da abin da ta kunsa na arzikin da Allah madaukakin sarki ya masa nada gobe in Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya za mu shiga kissa ta biyu a cikin wannan sura mai albarka surat Maryam عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته